رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة دلال الأربعاء shekara ta goma ga watan Sha'ban shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin daidai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabul asiri inda muka yi darasi guda ɗari da casa'in da tara yau za mu tashi darasi na ɗari biyu daidai hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin da hudu a wannan masallaci mai albarka na Uzaifa ibn Yaman da ke kundilar Yurot. Muna cikin littafin nan na Al-Lu'lu'u wal Marjan fi mattafaqa alayhi shaykhan. Inda za mu tashi inda mali yake cewa babu jawazi aslin maraki babin da yake bayani akan halaccin cikin almarak wato shi ne romo roman da ake hada wato yake samuwa daga nama wasu ibadi akili da da kuma an so mutum ya rika cin aliyakadin shi ne kayan jima sai ce kankana ko kabewa amma dai kabewa ta bi amma yadda ya zo a cikin suratul safat lokacin da kiji ya haɗiye annabi yunus to ita ce ita ce da kaiwa annabi yunus wato ta baki da ni ta baki inuwa فنبذناه بالعراء وهو كثير وأنبتنا عليه شجرة من يقطين saboda haka wannan bishiyar ita ta dima ita ta kabewa ita ta fito ta lullube gurin sai mata inuwa sannan malaiti wa isari ahlil ma'ida ba'dhum ba'dan da fifi ta wasu daga cikin ma'abota ma'ida waɗanda ka gayyato cin abincin ma'ida shine teburin cin abinci ba da idan an zo yanzu a fili da wani yayin da suka zo wani akwai lemo guda ɗaya ko biyu to sai ka ba wani baka ba sauran ba wa in kanu bai fana duk da cewa dukan su baki ne duk bakin ka ne idan lam yakra hadalika sahibu ta'ab amma idan wato ma'abucin abincin ba zai kyamaci haka ba ba zai ga cewa hakan da aka yi ba kyauta masa ba idan za a yaka bisa jin daɗin ransa dan an yi haka ba ne abin nufi za a yi wannan idan ba za a haifar da wata matsala ba in ko matsala za ta haifu to barin hakan shi ya fi an anas bin malik radiyallahu anhu qala anas bin malik Allah ya kara masa yadda yake inna qayyada wani fela da Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya gayyaci manzo kira da amince Allah ya tabbata a gare shi li da'amin sana'ahu saboda wani abinci da yayi qala Anas bin Malik Anas bin Malik yace bayan tilan ya gayyaci Annabi cin abinci fa da hatu ma Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ila ila dalika ta'am sai na tafi da raka annabi alaihi salatu wassalam zuwa ga wannan abincin fa qaraba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khubzan sai aka kawo wa shi wannan kelan ya kawo wa annabi alaihi salatu wassalam wata gurasa wa marakan da wani romo fihi dubba a cikin roma akwai irin gudajin nan na kabewa shine dubba wa qadidun da wato da gutsatsarin nama da dambun nama فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حواليه قطع أنا سيتي سيرك النبي أنا تبي زير جيفا أنا تبي زير ونن كبيوة لتكي سيكين da take gefen biyar gefen wannan akushin kare yake falam azal uhibbu dubba min yawma idin daga ranar ban gushe ba shi kenan naji ina san kabiwa to kaje da ake kauna annabi alaihi salatu wasallam daga ranar ana tsammani yake tun da ga annabi yana san kabiwa to shi ma sai zan yana kaunar kabiwa wane mu babu akalin kissa da rutab babin da yake magana akan nan ma yuqad min al hadith jawazu akli sharif daham al khayyat wa thaniya ba laifi wani dan kana da attajiri ne kai Allah ya ba wani matsayi babba wanda yake kafa ya gayyace ka kuma ka amsa to kaga annabi ya amsa kiran wani tela duk da shi ne rumi ne yanzu ba yin wancan su ne yanzu masu kuɗi ne yawwa ka da ana cewa sai da dubu goma filan ba dubu goma da buraman yawwa dubu goma filan ka ku ai ba irin su wancan telolin ba irin wayannan ba ne ba irin tela telolin yanzu suna da kaga keken aikin wace zan jire kaga ke kan aikin na miliyan shida wannan nan monogram din da suke yi ai kaga miliyoyi ne da yawa ba irin wannan telole sai dan yanzu ka ga yake ka da gudu ma zaka ji domin addaji ne ana nufin tilan da ba irin telolin nan kamar tilan da yake yawo da shi a hannu masu yin aikin ishirin goma wannan su ne teloli amma wayannan su yanzu ai ba ma teloli sunansu ba wani abin daban sunan kuma rayu sai sun fiye da kai suke ina ta kallon su ne ga suna a kafin Allah ya mana albarka da teloli da kafin coci ko nikas a muna da su a majalis kowanne majalisi akwai kuma duk kowanne ya yi kwari duk masu kwari duk na san suna nan saboda haka sai ke wa ijabatu da'watu min duni an ka kira wanda kake ganin bai kai ka ban yaje sai ka ka amsa ne ji dadi nabi yusu sahaba ala al-ibtida'i bi af'ali nabi irin yadda sahabbai suke da kwaɗayi koyi da annabi ayyuka annabi alaihi salatu wassalam ai kun ga abdullahi da umar in suna tafiya da annabi bayan annabi ya bar duniya haka za a ga ya tsaya a jikin bugiya yana huta a ce to ai me zai ce da taba ganin annabi ya huta nan ko yana bukatar hutu ko baya bukata sai ya huta idan ga annabi ya kewa ya guri to wani zo gurin shi ma sai ya kewa ya aka yi guna umar yake bali yake alhirsu ala tashabbuhi bi ahli al-khayr wal ibtida'i bihim fil mad'ami wa ghayri an to ana kwadaitar da kai wajen koyi da ma abota alheri wato da yi kwaikwayensu wajen cin abinci da waninsa. Na hudu ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam min at-tawadu'i wal lutfi li ashabi. Abin da Annabi kira da hanta Allah tabbata a gare shi ya kasance a kansa na kankan da kai da tausayawa da tahabbansa. Na biyar ijabatu al ijabatu ila ta'ani walau kana qalilan. Aw kiran abinci ko kadan ne. domin duk wanda zai dawo abu ya baka ita kyauta na ina maimaita wannan abu wanda ka yana dauka abu ya baka to yana kaunarka kuma yana girmama abu bin ne yake sa wa mutum kyauta kauna da girmamawa shi ga wanda ya ma kyauta to ka ba shi matsayi na musamman a cikin zuciyarka domin yana kaunarka kuma yana girmama to shi ga annabi yana karbar ta duk yadda aka ma duk kankantar ta ya san kauna ce kuma ran da duk da ka iya washi wannan kala da mai yawa ba za ka bari kuma kyauta kyauta dabi'a ce halini za ku ga in mutum yana da wannan ɗabi'a za ku ga komai da shi sai yayi amma idan ba ɗabi'a sa ba ce ko kuɗin sai za su taɓo sama ba zai ba domin ɗabi'a ce shi za aka ce magabata a baya har iyayenmu kakanninmu daga baya baya ai za ga ana ba wa yaro abu a ce kai makota ko yawa yaro kyauta ne shi ne wannan hikima wanda za ga mai gidan ya dada kauye ya zo da wani abu yalo ko wani abu daban sai a zuwa a ce je ka kai gida kaza ko yawa yaro kyauta ne eh ko da maza ne wanda yanzu za ga ba za ku zauna compound ɗaya ma ɗaya na sama ɗaya na kasa sai dai kawai hayakin ya rika dukan kowa amma ba za a san abawa wai zai ce wai ko su ma aka kai mun ce wai an raina su to aka yi ba mu da abinci irin wannan abubuwan ki dan ya shigo ya bata wanda mun biya a hadisi anan to annabi ya ce na na ga idza da waqti barakatan ko ba firma a wata ahad hajira ne in kika dafa ko yaya dan romo ki yawaita romo in za ki dafa dan abu ko yaya ki zuba romo da yawa ki raba wa makota iya roman kawai domin wata kila suna da gurasa kudin kayan miyar babu ko kuma da kudin kayan miyar ba ma dafa ba sai a daddangwala da biyo musulunci da yawa gaskiya yanzu wasu duk babu babu akilin kisai da ruqa babu da yake magana akan cin gurbi ya ruqa da luba danyen dabino gaudi أنا عبد الله بن جابر بن أبي طالب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل رطب بالكساء عبد الله بن جابر shine dan gidan Jabir bin Abi Talib an san mahaifinsa wanda aka yi mai shahada a yakin Mu'ta shine annabi yake kiransa Jafaru Sayyar sai ta kira na kiyawa domin shi a filin Mu'ta da yakin da aka yi da Rumawa da aka tare hannunsa da dama shi riki tutar da hannun hagu shi ma aka tare gundulmin sai maka da aka aka yi mai shahada shi ne annabi yake zai tashi da fuka fukai rana a cikin aljanna Jabir bin Abi Talib dan uwan sai da Ali dan babba annabi kuma alkunya sai shine Abu Muhammad ko a ce Abu Ja'far amma ya fi jahara da Abu Ja'far sunan mahaifiyarsa Asma'u bintu Umayr kun gane ta ai wannan wanda duta abin da ta aura sai yayi jahada wajen sa akwai biyan ta aura duk wanda ta aura sai yayi jahada bayan sayyidina Ali bayan Jabir bin Abi Talib ta aure har wasu na cewa sai na Abubakar ma ta aura ita ce ruwan Maimuna bint Lahab shi Jabir bin Abi Talib shi ne farkon wanda aka tsara haifa a Habasha lokacin da aka yi hijiran bayan an yi wa wato mahaifinta shahada a mota annabi ya kalle shi ya ce Abdullahi fa shabihul khalqi wa khuluq annabi ya kalle shi kyau yace wannan yayi kama da ni wajen halitta da dabi'a Jabir ibn Abi Talib Abdullahi ibn Jabir na dawo fadar sa karatun mu na cewa mutum ne mai kyauta kyautar gaske ya taba shiga wata gonar wani bawa yana tafiya sai kan da yake ce wanne a cikin kayan marmarin nan irin abin nan wanda malin abdin ya jira uzara an auya gari su garka fa yaqulu minhu dairan aw insanan aw bahimatan illa kanat lahu yam sadaqa hadisin bukhari ba wanda zai wata shuka in tsaye shi ko mutane ba ce ya zama yi sadaka ya shuka wani abu ko ya dasa wani abin dasawa ya zo wucewa yana tafiya yunwa ta kama shi shiga wani lambu sai ce ba wanda yake kula da wannan don da su abu ne wanda yake a fili mun ja faɗa a musulunci don ka ciro bangwara ɗaya ko tumatir ɗaya ko bi iya na ci ba haramun ka ci ba ko da sanin mai gona ko ba sanin amma ka zo da buhu to barawo ne yawwa to guda ɗaya dai biyu su ma a da wanda yanzu da abubuwa suka lalace dan wanda zaka ci duk mai gona ba ruwan sa dake dan wanda zaka ci saboda haka sai ce bawan ya dan samu masa wani abu mai dan zaki ya ce shi bai san me zaki a ciki ba sai ke mamaki dan mai zaki wai yake ji da jini to yana zaune yana hutawa kawai sai wani kare ya shigo dan shi ana ce mai jawad ne yawan kyauta mutum ne mai kyautar gaske da kare ya shigo yi kwada koro shi cikin lambu sai wannan bawa an kawo ma abincin da zai ci gurasa sai ɗauka sai raba ta biyu sai ba wa kara kare ya cinye ya kuma miƙa masa rabin ya cinye ji da shi komai ba Abdullahi bin Jabir yake tuni da ake ta mun mai kyauta mutum ne mai kyauta ai ga wanda ya ji da kyauta kare daga wani guri kawai ya shigo ka kawo abu ka baki da ya gama huta sai yake da bawa waye uban gidanka yake wani babban mutum yake to mu je gurin sa suna zuwa suka kai sa sai yake mu tafi a bawa yake so nake ka siyar min da gonan nan da bawan da yake me gona yake shi ba ne siyar da yi mar bajiya da ya lallaba shi ya siyar sai zo ya ce wa bawan nan daga yau da wannan gonar da kai jinda wani to Allah ya ba mu iko rikewa sai yake to amma abu sai zan ga ya maka abin da yake na ba ka wannan gonar kuma na yanta ka yayi ma wannan ya tafi saboda yana so ya ya yi da tafiya wuce shi amma yanzu yana so ya wuce shi ne yake jiyarsa to shi ne Abdullahi bin Ja'far in kana karanta kissarsa za ka ga abubuwan mamaki a cikin kisa Abdullahi bin Ja'far shi ne mai kyauta da gaske wanda abin sa a hannun sa yake ba a zuciya ba za ka koyi abubuwa sosai da sosai ko ka duba siyar wa alamin nubala da sauran da tattabai da suka kawo lokacin da aka yi cikin yana cikin kwamandodin sayin na ali ya rasa shekara ta 87 bayan hijira shi kuma yana shekara 90 a duniya wasu ka ce ya rasu ne a Madina shekara ta 80 ta wannan shine shine yake cewa ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya kullu rukaba bil kisa naga annabi yana cin gaudi ko bil kisa da buddi ya halatta a cikin eh mun gano wannan ko a ana shi da wani abu babu nahil akli ma jama'atin min an kirari jamratayn babun da yake hani akan in mutum zai ci abinci da jama'a ya rika kirani kirani shine ya gwama biyu za a ci nawa kawai kai rika diba biyu biyu sai ka ga mu jama'a ni ba biyu zan rika ka'ida kenan in ba haka ba a raba su dan wake za a ce ka ce ni ba biyu gaskiya ba zan iya cin da yawa biyu zan ci ko kuma zan ci ne abin da ya samu kawai to wannan da bara je muku ko ko ku biyar biyar biyar ke to in dai za a ci abincin wajibi ne sai ka sanar in dai da jama'a in ko kai kadai ne in ma amsu amsu ka ci ruwanka yawa kai za ka gane kuranka wala hawi ma da makamancin su kaga ni fi lokumatin aloma daya illa bi idni ashabi sai da izinin abokin abokin cinka an bin umar an jabalata an karbo daga Abdullahi da Umar daga Jabala kunna bil madinati fi babi ahli al-Iraq mun kasance a Madina cikin wasu daga cikin mutanen wani tajin mutanen Iraq ba saba na sana sai muka samu matsala ta fari fakana ibn Zubayr yanzuku na tamra Abdullahi da Umar ya kasance Abdullahi da Zubayr ya kasance yana kawo mana dalilo buteki fakana ibn Umar ya murdo bina Abdullahi da Umar ya kasance in zai wuce mu an ba mu wannan danyen gujejen dabino fa ya kudu sai yake inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha anil ikra annabi da ya hana hada biyu domin yadda ake yi wannan yunwar wani ba sai dai zai rika ki ba yawa yake annabi da ya hana cin biyu illa an yasta adina rajulun minkum akahu sai idan mutum zai nemi izinin abu dan uwansa to annan zai ci biyu ko sama da haka can gurin da ake magana sana akwai malamin da suka fassara shi tsadar rayuwa tsadar rayuwa wato ga ga kayan waje irin halin da muke ciki yanzu ga kayan amma kuɗin ka waje kai ba to shine sana da wasu suka ce ga tsadar rayuwar kuma ga fari ba abinci dama kaji yana janyo tsada ai yawa in dai babu kaya a kasa dole ya tsada domin mai ji zai koyi ya nema wani zai zo ya ƙara kuɗi domin yana da bukata zai ga abubuwa sun tsada shi ta inda gwamnatin tarayya da gaske take yi a duk kayan da ake cewa ana koyo kuku kana ku da yawa in dai aka samu availability nasa to wanda ya koye zai fito ne in ba haka bai ci kayansa to babu sai da ake ba da shawarar cewa gwamnati ta rika tallafa wa manoma ta ce abincin tun da cewa an yi zamanin bahar manoman suka cinye kuɗi suka rika tsara aure da an yi wannan da yawa wata ana neman su yanzu sun cinye kuɗin sun gudu da yawa inda na ji shi wannan in dai ba manta yayi ba ya ce kowa sai ya biya dan da yawo ba jimawa yana cewa duk sai sun biya wannan kuɗi babu fadil tamril madina babu da yake magana akan falalar dadinan madina an sa'ad radiyallahu anhu an karbo daga sa'ad Allah ya kara masa ya tsari yace sami shi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qul naji annabi yana cewa annabi yana cewa man tasabbaha sab'at imratin ajwa duk wanda ya bude baki ya bude baki da safe ya fara cin dadinan ajwa guda bakwai lam yaduruhu dalika al-yawm thumma ba wani sammu poison da zai cutar da shi a wannan yini wala sihiru ko sihiri kida da har abadi ne yanzu duk wanda yake da ɗakin da yino gurin sai da yino za ka ajiya ya buka duk da cewa akwai wanda sun fi shi dadi eh akwai wanda sun fi ajiya dadi ko shakka babu amma ajiya shine annabi ya ma wannan kira imamu nawawi yace kabar abin yadda yake ba tawili dan na ga wani malamin ka a cikin malamin da yana cewa ai wato dan ai promoting addu'a ne a'a Imam Nawawi yace kamar matsalar yadda take Annabi ya faɗa haka cewa addu'a ga malamin da to abai da haka wannan shine kuma na buga zuwa da wannan yau ba tallawa ne gaskiya tallawa ne na ajiwa da hannun su ai ajiwa da yawa ba ko banda akwai garuruwan da suka ji gaba ɗaya wannan ajiwa ban taɓa jin cewa shi ya dasa ba gaskiya eh eh amma zan duba ni kan ban sani ba ko shi ya dasa amma ni akwai da dinan da yawa za ka ga wanda yinan wato yadda ka san madara an kana ya fi ajiwa ta bi amma ajiwa shi ne mai wannan fadail shine abin da bari ku ji abin da Imam Nawawi yana cewa anna taqsis ajwat al-madina duna ghayriha ware du wato dabinan ajwa da annabi na Madina wal adadi bi tawain da cewa a ci guda bakwai da safi min al-umuri allati allama hakari yana da yar amuran da ubangiji ne annabi alaihi salatu wasallam ne jar'anta wa shi jar'anta wala na'lamu nahnu hikmatuha yace mu ba mu san hikima ba فيجب الايمان بها واجب لك الايمان بها لذا يتي واعتقاد فضلها فكل في فضل wannan وهذا تعداد الصلوات yace irin wannan fa kamar wato kirkije salloli ne guda biyar a ce azhar ay hudu la'asar ay hudu magriba ay uku isha ay hudu asuba ay biyu ne dalili ne hikimar yin haka wallahi ba sani ba amma dole ai haka yace kamar haka ne wani sabon zaka nisabun zaka ce a raba 40 a dauda ne yake baraka ko mun sani ko ba mun sani ba aka jara'a ta bale yake wa hada huwa sawabu fi hada alhadith irin wannan fasara za ka yi wannan hadisi shine kawai wannan magana ta zana bugun kuwa ne babu fadil kam'ati babu da yake magana akan falalar kam'a shi kama din nan wani tsiro ne bai kama da dankali da kasa yake eh da kasa ake samun da kasa yake fitowa babu kudin kasa ne shi ma shine wannan kama a din wa mudawati yana da ruwa a cikin sa idan shi wa cikin sa da ruwa ne wa mudawati al'aini biha da yin mata da yin maganin ciwon ido da wannan ruwan wannan kama a din an ta yi bin zaidi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمعة من المن كمعة والنسر يلا دجا المن وأنزلنا عليكم المن والسلوى المن شنو wannan kabaki da Allah ya rika saukawa bani Isra'ila suka ce ya ije yanzu su albasa da gurji da wake ce da yan kila sai aka rika wasu daga sama da kyakke amma saboda mutunci kake su ya isa haka amma su an ma raina su kullun nama da matsi za a ba su da kabaki to shine ma da yake a wa ma wajiba'u bil ayn ruwan wannan tsira wa haka ne ga ido wa haka ne To, hadisi na gaba. Kaga akwai su abin da suke faɗa akwai ɗaya daga cikin malamai da yake cewa shi kansa imamun nawawi yace ya san bawon Allah ɗaya daga cikin malaman hadisi wanda yana fama da matsalar ciwon ido yace me yasa wannan kama abin a gaba ya rika tawa saboda in da wannan hadisi ne ce shine da baya gani yace amma daga baya sai da ya yana gani aka imamu nawawi ya kawo yana cikin sharhin muslim ya kawo magana da babu fadilat al-aswad min al-khabar babu da yake magana akan wato falalar al-aswad min al-khabar wanda ya fara baki baki daga kayan marmari kayan itacen bujiyar arak wannan itacen da muke a zuwa gire to tana da yaya da ake ci wanda ya fara baki baki daga ci annabi ya tsira da domin shi ne fara nuna to kana nan za a faɗa an jaji bin abdullahi kala kunna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam najil khabaka wata rana jijabi muna tare da annabi muna ciro wannan kayan marmari ɗayan itacen arak wa ina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala ya annabi yake cewa da mu alaikum bil aswad minhu ku rika tiro wanda ya fara baki baki da gaske fa innahu atyabu ya fi daɗi annabi ya gaya mu kami dai sai ce a kunta da algana ya rasulullah kana kiwon dabbobi ne suna ganin wanda yake kiwon dabbobi shi ya fi sanin wanda ya bi daɗin wasu kuma suka ce a wa'ata wanda ya yake da dan itacen kansa wanda ya fara baki baki ya bi dadin aswai amma shi dan itacen yadda ka san inibi a dunkule aka yana da wannan dandazan aka yi ta yayin itacen nan to sai yake kai da yake wa hal min nabiyyin illa wa qad ra'a to akwai wani annabi da kuka taba gani da kiwon dabbobi ba tambaye da ya mutu kenan ai da annabawa haka hadisin bukari ya nuna ko wani annabi ya yi kiwon dabbobi don wanda ya yi hakuri da dabba to zai hakuri da mutum za ka ci ta goji da zuwar ba dai korafin ka ba a kula da abinci ba to ka yi kiwon rabu sai ya ci ma shi ya kashi yawa ko akuya ka gane duk da ali ta farar mutum ya ci ka gan kai hakuri da akuya za ka yi hakuri da matar da alwawazarantar da kuma sau kaza za ka zo ka yi rabon ka faɗa ba ne ji ba in ka yi haƙuri da rabo to za ka yi haƙuri da iyalinka ballantara kuma jama'a to shi ne ba annabin da zai ji wanda zo ba akwai darasi ne yawa babu ikramu zaifi ya fasili itari babu da yake magana akan girmama baƙo da falalar tinji da bakon a kanka na ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda lalle Annabi alaihi salatu wassalam lalle wani mutum ya zo gurin Annabi fa ba aka ila nisa'i ya zo ba ko ne kawo Annabi ziyara sai Annabi ya aika wa matansa fa kunna sai suka ce ma ba ana illa alma ya aika musu cewa yana da bako yake ce Allah ya ba komai a gidan ce ruwa ba ta ba abu bane a gidanka ce ba komai fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man yadummu aw yudiku hada waye zai dau nauyi ko ya kula da wannan bakon annabi ya kalli sahabbai waye zai yi fa kana rajulun min al-ansar sai wani mutum daga cikin mutanen Madina yace ana dari ban talaka bihi ila mar'ati zai tafi da wannan bakon bakon annabi gidansa gurin matarsa fakali ki akrimi yubaifa rasulillah sallallahu alaihi wasallam ki girma wa bakon annabi gashi nan fakali ki tace ma inda na illa qutu sibiyani tace ba komai a gidan sai abincin yara ya ala ki kai ya rage fakali ki ki hayyi da amai sai dai kawai yake shirya abincin shirya shi inda na yaran ne aje a shirya wa asbihi kiradati ki kullu fitila wannan fitilar ta ji ta ji a cibar ba a kullu ta wannan wuni ki biya nake idan aradu ajal da zara ya aiki sun fara nema abincin dare ki sa su bacci kawai takura ba ko annabi za a ciyar wa hayya ta'ama sai abin da aka ce ba musu sai shiri abincin nata wa asbahat sirajaha ta kunna wannan fitilar tata wa nawwa masjidiyana ta sa yara take yi ثم قامت sannan ta miƙe ka annaha tuslihu kirajaha ga bako a zaune ga abinci a gaban sa kamar gyara kamar tana gyara fitila ba a ba ta kawai sai ta hure ta sai ta bin kowa ya zauna ana so a ci abinci sai ta hure da gangan fa ja'ala yuriyani annahu ma ya'kula ga na ga abincin ga kwano a gaban su kamar da abinci a cikin ba komai na san ne kawai shi ma na yara ne a gaban shi to sai ka hure fitila da yanzu dan ba ko yaji da raka mace kike kwanu na gaban sun da aduhu ne sai suke nuna ma aiki kike faja ala yuriyani annahu ma yaakula fa ba ta dawiyani suka kwana cikin sa dan farawa komai ciko mai wa falamma asbaha gada ila rasulillah gari na waye waye san mako ta bi gurin annabi alayhi salatu wasalam masallaci faqala yana zuwa shi Allah ya yi wa annabi wahayi ya nabi yace da ji zahika Allahu laylata aw ajiba min fi'alikuma Allah madaukakin sarki yayi dariya ko yayi ba maki aikin da kuka yi jiya Allah wato sun burge Allah sai abubuwan da suke فأنزل الله جل يتوكد ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم فعلا في فيك ولا أكنت كودا سنة سنن بكاتا فساتا جيني سنن يوى ومن يوكا توحى نفسه دون أن الله يقري جلك قولا كانتا فأولئك هم المفلحون توئرهم أن نفسوني وأن تكاربوك دنيا للآخرة الله يزاوى أحسن يقوم يدى سكي to dalilin saukar ayi kenan duk wanda kake biya ta katino wannan asbabul wurud an Abdurrahman bin Abi Bakr aka gode sayyidina Abu Bakar am Abdurrahman dan Abi Bakar dan gidan sayyidina Abu Bakar Abdurrahman yace ai yace kunna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance tare da Annabi alaihi salatu wa salam 30 wa 100 haka ne ko mu dari da talatin mu dari da talatin fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace hal ba ahadun minkum shin akwai wanda ɗaya daga cikin ku wanda yake da da'amun yake da abinci hal ba ahadun minkum da'amun akwai ne abinci a cikin ku fa idza ba'a rajulin sa'un min ta'ami sai wanda yace yana da kwano daya cikin su 130 din nan auna wuhu ko kwadan kwadin kwano daya fa ujina sai ka wannan kwano daya aka kwaba shine fa ujina ya ga wannan kwano daya aka kwaba shi thumma jaa rajulun mukri sai ga wani mutum mukirki ya taho mut'annun wato mut'annun shine wanda yake a shaka azbara gashin sa a tarwatse dukun dukun ne duk ba wani shiga ta kirki shine mut'annun tawilin dogo bi ganamin ya sukuwa ya taho da ganam tumakai yana koro su faqala annabi sallallahu alaihi wasallam bayan al'amadiyya sai annabi yace wannan mushrikin na siyarwa ne ko siyar mana zaka ko ku kyauta zaka ba mu zaka siyar mana ne ko zaka ba mu kyauta aw qala amhiba ko ku kyauta adiya amhi al'adiya wal hiba din abu ma'ana din qala la sai wannan mushrikin yace bal bai'un yace na siyarwa ne ba kyauta ne fajjara minhu shatan sai annabi ya ce akuya guda ɗaya a cikin dabbobin dabbobin wannan mushrikin wa suniyat nan da za ka kinsa ta akuya mutum ɗari da talatin akuya ɗaya ai sai musu kaɗan yawwa wa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi tawalil badani an yuswa sai annabi ya ce a ɗauko tawalil badani shine bakar cikin cikin akuya shine hanta sai yace a kiro hanta a gasa ta wai mun layi yace na rantsi da Allah ma fi 30 wal mi'a illa qad azza nabi sallallahu alaihi wasallam lahu uzzata babu ɗaya daga cikin mutum 130 din nan ba dai sai da annabi ya gutsuro daga cikin wannan hanta ni zawadi badan ya ya san masa daga wannan hantar cikin akuya hanta guda ɗaya ba ba duka akuyar ba ma ba wanda annabi bai kusa ya ba shi hanta sai ka san mu'jiza ce ta motsa yace in kana shahidan ahadiyahu wa in kana da'iban kabalahu yace duk wanda yake gurin sai da aka baki wanda baya nan sai a kutsara a ce ku aje ba ba yi man gaba gaba hasbuhu ba har wanda baya nan an aje masa ba ne mutum faja ala min ha qas'atayn sai annabi alayhi salatu wassalam sai kasa wannan abincin aku shi ne wannan nama ba aka lu ajma'un gaba ɗaya mutum 130 din nan suka zo suka ci wa tabi'ina yace muka koji inji inji Abdurrahman bin Ali Bakar fa fatalatil qas'atani yawwa fa fadalatil qas'a qas'a da ni Allah bu dugani ne mamakin yadda naga fa fadalatil qas'a da ni yace wannan akujin guda biyu ya rika haɓaka shine fadalatil bayan ya haɓaka kuma ya ragowa bayan mun riga mun ci sai da ya ragowa fadalatil qas'a da ni kowa ya ce koji ya rage fa amalnahu ala al-ba'id sai muka dauka muka dora akan raƙumin mu auka ma kala ko kamar yadda ya faɗa mujiza kararar ta fito ana ma yuqadu min al-hadith jawazu mu'amalati al-kuffar wannan hadisin ya nuna da iya mu'amala da kafirai domin a gurin sa aka ce ba hana yin biyayya gurin kafirai ba wa adami ajbari al-fasadi fi mu'amalati sai dai wato rashin itibari da barna ko buwa ta ce rifa a kenan rifka shi ma ya arifu lau min turuqihi wa ghayriha mutum ya rika kokarin kawo abin da zai kawo sauki ya rika kawo sauki idan ga dangane da yadda zai mu'amalanci wasu da kuma wanda suke tare da sannan na uku fadl ikrami bayda fil islam fala ya girma wa bako a musulunci ana abdurrahman bin abi bakari ana ashabu suffa lalle mutanen da suke ashabu suffa shine wani guri ne wanda aka yi mallema a cikin masallacin annabi daga can baya waɗanda ba su da gida bayan an yi hijira su suke zuwa su kwana talakawa muhajirun ke da kuma baki in sun zo shine a asabu suffa kanu unatan fukara mutane ne talakawa wa annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala shi kuma annabi ya ce man kana inda hu da muslimin wal yadhhab fi talibi duk wanda yake da abincin mutum biyu a gidansa don ya tashi tafiya ya hada da na uku shi gaba domin a rage yi wannan talaucin na mutanen nan ya hada da na uku wa in arba'an fa khamisun idan kuwa na mutum hudu yake da zuciya ya tabu da mutum biyar abin nufi in an tashi da ma tafiya ko masu dan hali hali shine suke dan tsiban mutum ne dan mutum uku wani mutum biyu ya ce ku zo ku raka ni gida haka ake rarra cewa dan ci abinci to sai annabi yake duk ne abincin mutum biyu ya dau mutum uku duk ne na mutum uku ya dau mutum hudu ne na mutum biyar ya dau shida shine auta dikin din wannan Abubakar ja bi talata sai na Abubakar shi kuma ya to da mutum uku kaga na mutum biyu ne dake a gida banda lakan nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashara sai dai yayi aiki annabi ko mutum goma ya tabu dan ma yana so su samu lada ne duka aida duka zai kwai duk kankan da abincin kowa sai sau ga annabi yana yi ne dan akuya kale yake fa huwa ana wa abi wa ummi yake abincin ya jabu na mutum uku da ni da mahaifina da mahaifiyata wa mar'ati da matata wa kadimun bainana wa baina baiti Abi Bakr da wani wani wannan magana shine Abdurrahman eh da shi da mahaifinsa wa sai da Abu Bakar da mahaifiyarsa Ummu Rumman da ake cewa Zainab ko da Hadu da an yi sabani wajen sunan sun ce sunanta da ko sun ce sunanta Ummu Rumman al-Kunya Zainab yawa وامرأتي da matata inji Abdurrahman wa kadimun bainana wa baina baiti Abi Bakr da wani mai hidima da yake tsakanin mu da gidansa yana Abu Bakar wa inna Abu Bakr da Aisha inda Nabi sallallahu alaihi wasallam annabi kira da Allah Allah tabbata da shi kuwa ya ci abincin dare a gurin Annabi alaihi salatu sai na Bakar ya ci abinci gurin sai na Annabi alaihi salatu wasallam sun malabisa sannan ya zauna aitu sunniyatul isha kun ga tana cin abincin dare ne bayan magariba ba ta yin yajjina da ake faɗa da yanzu likitoci za su wanda baka shawara to a yanzu san samu ne kar a ci abinci a kwanta to tun kina tuka habbai dama da wurin ce ta abinci magariba ko bayan magariba an ci abincin dare domin su ba sa yin ba sa yin tafi da za ka daɗe tana a sallar da zaki tafi ai sai a kwanta ana sallar isha za a kwanta dama abinci an ci tun da magariba ya narke kawai bacci za shi za a tashi kowane gida za ka ji motsi in uku ta yi duk sallah ba tatin ba ko ina sallah yi shi za a ramadana ta zo ba ta shan wahala domin an saba eh to me faru sai ce um ثم لبث حيث سليت العشاء ya zauna lokacin da aka yi sallar isha ثم رجع يداو فلجي sai dan zauna a tata aishan nabi sallallahu alaihi wasallam nan ne ko ana nau tira da wanda Allah tabbata a gare shi shi ma yace abincin faja ba'da ma magamin al-layl ma sha Allah sai dawo gida bayan wani lokaci ya shude da dare irin abin da Allah ya ga da ba ya shude da kwatara sai koma gida قالت له ماذا qalat lahu imra'atuhu yana dawowa gida mace ta take da shi ma habataka an abiyatika me yasa ya ta ta bar bakin ka kaje kai zaman ka kana da baki kuma ka bar su kai ta biya ta me yasa ka tambaye da dai kenan ba to ba ka kai cewa ya tafi zance ba cewa dai me yasa ka tambaya shine uzurin ake nema au qalat bayyika ba kwanka zaka rawi abu ya jika bakinka ko bakonka take kale je ki awa ma a ke fihim a ki ba ta abincin dare bane yana waka yi tambaye ta ki ba ta abincin dare ba kale tace abau sun kici hatta ta ji a tunce ba za su ba sai ka dawo ta ji baki masu karfin hali tace wa za su ba sai mai gidan ya dawo kado ore do an bujiro musu da abincin fa abau suka ki قال yace fa zahabtu ana me ruwaya yace sai na gudu ni sai na gudu da Abdurrahman ya ji a kuma zai ji muhadasa tsakanin mahaifiyarsa da mahaifinsa abin da yake faruwa yana jin wannan yace sai na gudu ba ba ta na kuya fa kale ya gunta sai na wakar ya fito fara magana ina mutumin banzan ne ya fara faɗa abin da yana baka yake nuna shi idan baya nan kai ba za ka yi abin da ya kamata ba ɗanka yana ta faɗa kalmomi ne masu tsauri ya faɗa amma dai abin shi haka eh ya gaya masa domin ba sai an fito da su ba ya gunta ina wannan irin kalmomin da za ka gaya yaro wani irin yaro ne haka yana faɗa sai yana gaya masa wannan kalmar fajadda'a yadda'a fata ne ba fa na'am fata yake yi to cewa kamar a wajen da kace Allah ya sa an ce gudu saboda yadda ya fita kai shine jadda'a Allah ya sa ka zama mai matsatsan hanci wa tabba yace mutuncinsa bai wadda dadi ba eh aiki ya san yayi laifi ya kamata dama ya daura responsibility dai ai babba ne a gida yanzu kawai baka gida babban dan ka danki yana cika ba yake ya ba ya dawo yawa ai wannan ne sai abba ya dawo za a kaje ai ya kamata ka ba a kaje a gani to kamar haka ne yawa kamar musamman kuma ga baki ai kunya ta jira kai cewa ba iya kuma balarabe da kunya ta bako gashi nan kuna kallo mun wuta abinci ya hakura da abinci ya hana ƙananan yara ya ba baki sai da girma wa baki kin kafin zuwa musulunci in ji da musulunci ya roƙa ba fi sa kai babban tashin hankalin zai na waka balarabe ma ya ga ai ko da iyayen mu suke zuwa Saudiya za su gaya ba dan da gidajen nan suke a dai na ƙasa mutum zai iya fitowa daga gidansa wani malamin da yake za ka je yana jin sabunci wani abu balarabe ya fito daga gidansa ya baka ka kwana sanda ba hotel sunna da yawa yake wallahi zai fito kai ka kwana haji haji a yanzu ko haji gora haji suke haji a gora ka ka zake fito wani abu amma wannan lokacin fitowa za ki tubakka kai da iyalinka ku kwana kwanakin da za ka iya kawai mun nan ka kwana a gidansa to balarabe yana da wannan to bari ku ji me ya faru to sai na Abubakar ya gaggaya mana magana yace mutuncin sa wa kale yace kudu sai ce ku zo ku ya gaya bakin kuti la halian abin da yake nufi da wannan la halian din wato duk da ba cikin jin daɗin rai za ku za ku ci ba ba a lokacin da ya kamata a ci abincin ya kamata yanzu za ku ci ba yanzu shine lahaniya na to sai ce um yace yace lahani abu bakari yace wallahi na rantsi da Allah la ad'amuhu abadan la ad'amuhu abadan na rantsi da Allah ba zan kankana abincin nan ba har abada sai na Abubakar yace wa bakin wai mullahi na rantsi da Allah ma kunna na akudu min luqmatin illa riban min asfaliha akthar minha na rantsi da Allah ba wata loma da zamu dauka daga wannan abincin ba sai ta sai ta ƙara kumburowa gurin ya ƙara haɓaka abin nufi zai zama kamar ba a ɗiba ba sai ta fi da cikowa duk inda muka ɗibi loma ɗaya sai gurin ya ciko idin asbaliha akthar mina wanda za ta bubbuko ta kasanta ta fi da yawa qalin ji ce ya ani hatta kabiru har sai da ta koshi su bakin wa zarat akthar mimma kanat qabla zalik ta zam ta zama wannan abincin da suka ci sai zan to ya fi da yawa fiye da yadda aka ba su yace ya uktabani firas sai biyo kan matar yace matar sai na waka ita da a cikin kenan ko Zainab ita ce Ummu Ruman alkunya ce Ummu Ruman ya ke yar uwar Banu Jiras yace da ita ma hada ne haka kala ta ce la tace a wa qurratu aini wa qurratu aini ai qurratu aini shine wato ya farin cikin idanuna lahiya al'ana aksara min ha qabla zalika bi salati magat wallahi abincin nan da kake gani yayi triple ya linke yadda yake da ta uku yadda kuke ganin sa ina kwano dai ne ya ko ba kwano uku sai muka dallake wa zarat akthar mimma kana qabla zalik fa nazara ilaiha abubakar sai da abubakar ya kalle ta fa idza hiya kama hiya aw akthar minha sai ga abincin yana nan kamar yadda yake ko kuma fiye da yadda yake da fa kala sai yake fa kala limrati ya ukta bani jarar ya ce yar uwar yar bani kabilar banu jiran ma haza tace yace ne wannan kalat la tace a'a wa qurratu ayni ya bar ciki idu ila na lahiya ana akthar min ha qabla zalika bi thalathi marrat ya abu da yadda yake da ninki da ninki uku fa kala min ha abubakar sai na wakar ki ci wannan abinci saboda ya ga yadda albarka take fitowa kuma da haramci ya ce ba zai tsantsara ba har abada ai kun ji wannan kalmar yau za mu ji وقال فيك انما كان ذلك من الشيطان yace shedan ne fita da ni na rantsi da zu yani yamina yana nufin na rukuwa da yake kuma akala min halukuma sai loma daya kuma hamala ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya dau abincin ya kaiwa annabi alaihi salatu wasallam fa asba cikin da abincin ya zamto gurin annabi alaihi salatu wasallam malai ce ce sai kafara ta wannan rantsuwar da yake dama an ce karanci akan abu kuma kaza abin da yake da alkhairi ya halatta kai abin kai ran kafara mun karanta wannan babu a cikin riyadu salihi wa kana bainana wa baina qaumin aqd yake tsakanin mu da wayannan mutanen akwai wani alƙawari ne yake ji ne tsaukai ta wuta tun a jahiliya suna da fada tsakanin su duk fa magal ajali lokacin yayi na tsagai ta wuta fa farakana isna ashara rajula sai annabi ya raba mu ya raba wannan tawagar mutanen gida goma sha biyu su wayannan mutanen da suke tare da annabi alaihi salatu wasalam gida goma sha biyu ma kulli rajulin minhum unas kowanne mutum mutum goma sha biyu kowanne mutum sai aka fito da komandan komandan kuma da mutane da yawa a bayansa ɗan abila kaza sai a ce to wani shine jagoran ku ya tsaya a nan ka kasa shi gida sha biyu sai ce Allahu a'lamu kam ma kulli rajulin Allah shi ya san wato kowanne mutum na kabila mutum nawa ne a bayansa saboda yawa yace fa aka lu minha ajma'un wannan abincin da muka dole shi ne habaka daga gida yace gaba ɗaya kowa daidai au kama kala ko kuma kare da yaba wannan yana cikin falalar da yana hauka da ake kawo cewa daga gidan da bayan albarkar wato da annabi yake nuna musu karara shi ma annabi alaihi salatu wasalam addu'o'in sa sun hausa yana hauka da shi da abinci daga gidansa ya afaka an fito da shi har sauran ashabu suffa kowa ya ci abinci ya koyi kuma da gidan Sayyidina Abubakar ya fito tsara zagani ai mali yace babu fadilatin muwazat fi ta'am al-qalil babu da yake magana akan falalar taimake ke ya akan abinci kankani wa anna ta'am al-qalil yasbi salata wannan ma yana da yadi tsari annabi yace abincin mutum biyu zai yi mutum uku wa na yi dalika da makamancin haka in dai za a ji bismillah abu ka'ida ko na mutum biyu ne za a koyi عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاج ثلاثه النبي يجي abincin mutum biyu ya ishi mutum uku wa ta'amu thalathati kaji arba'a na mutum uku kuma zai ishi mutum hudu babul mu'min yakul fi ni'am wahid babu da yake magana akan cewa shi mu'mini yana cin abinci ne da hanji daya wal kafir yakul fi sab'ati amha shi ko kafiri yana ci ne da hanji bakwai in kan kana ci kamar jaki to ɗabi'a kafure take shi za ga a ta likitoci yanzu suna koyar da mutane cewa wanda yake da ulsa sai a cikin kana so ka zauna lafiya ka rika ci a hankali bayan awa ɗaya ka tsara ne kun kai umma ture ni eh wannan hali an bari a din za ga ba su ulsa sun fi kowa ci sai ga ya ci buredi ɗari uku shi ka aiki amma an da ga ɗari a hankali na'am umma ture yaro ne yaro ne ya ci abinci ya koshi abai da rage ko saboda cin da a tala jini bi maslaka ya ji ya ga da ya zo kwanciya bacci ya kasa kwanciya ya ga umma ture ne sai ta hankali kanka ji ba kawai da garan sai bacci ji da umma ture ne ba zai ma iya cin abincin ba ba zai iya kwanciya ba saboda tsabar overloading da yi doki ne bulin da yoku ba shi da yawa yanzu ko da haka ne gaskiya kun ba dai jira da mai kawai shi ke sai ne ka samu na giran su kai yawwa dan gidan su kai ko wa kai ko ya za ka hada shi da ɗari uku dama Allah ya ruba mana asiri عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن ياكل في ماء واحد مؤمن yana ci ne da hanji daya an gane ko yawa da hanji daya yake shine aka ce yana ci cikin yarda Allah madaukakin sarki neman yarda Allah madaukakin sarki Na'am, to shi ne yake cewa wannan kamar da ce faɗa sababu durud na hadisi. Sai na Abu Hurairah ne. Shi ne yake cewa wata ran wato Annabi alaihi salatu wasalam ya ajiye wani bako. Shi ko wannan bakon kafiri ne. Sai Annabi alaihi salatu wasalam ya ce aje a kawo masa aje a yi maniha a samu akuya a tatso nonanta. Aka tatso nono aka ba wannan shi bakon kafiri ne aka ba shi nono ya ga an gane ko aka kuma samu wata akuyar da aka ba shi nono ya handa mai shi kankace ne wannan ya haɗi ke mai kojewa annabi ya ce a nemo wata akuyar sai da aka nemo awakai bakwai biyu zanyi kowace to kuma cikin iko Allah wa ke gari ya ji wa'azi a masallata annabi da asuba ta yi musulunta sai annabi ya ce a kamar abinci ana kawowa kofi ɗaya su sai ya ga ya koyi shine sabai suke mamaki ya haka jiya ko kwano bakwai ya jayo kwano ɗaya sai haka ce annabi ya ce ai shi mumini yana sha ne da hanji ɗaya Allah yana sa ma albarka a abin da zai kafiri kuma kawai ya kulu na wa yake mata una kamata a kulu da damu wannan da masu wannan shi ne matsalar shi suke fita kawai suna jin daɗi kamar yadda dabbobi suke da kaji Allah ya kai su wuta yasa ba a so mutum ya dabi a irin wannan ko shakka babu cin abinci daki daki ibnu al-qayyim ba ya faɗa hankali da shi za ga samu abincin nan ne dan kwari ne kyau in ka cika nan zai yake ta ruwa ya fi daɗi amma idan yanzu a babata sai ka ci kwano ɗaya ba kojuwa amma in da kyan tebin da ka samu basmati sai ka dan wallahi sai ka duba kawai kake ta ko ba ka bane wajen gaba ɗaya ka tattara duka al-haqudati wal mutaraddiya a cikin ka duka duk wani abu da ka debo ka Allah karar ba mana shi wato talauci ne ba yawjil faqiru wa kullu shay'in biduhu wa yara al-adawata la yara asbaba hatta al-kilaba idha ra'at rajulan jinan hadnat ilayhi wa harakat adnaba kare ma in ya ganka in talaka ne kai haushi bai rike ba wallahi ko da kudi ne kai yake yana kadawa jila dan ya san wata ira ka fitsi ne ka rage zaka wurgar da takarda shi ko wannan ta kan yake Allah ya ce to shi ne wannan kaga wa innal kafir hawil munafiq kafiri ko munafiki ya kullu fi sab'ati am'a su kuma suna shi ne cikin dan ji guda bakwai abin nufi ne shi da yawa عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا كان ياكل كثيرا ابو هريره yake wani mutum anna rajulan kana yakulu kaseeran ya kasance yana ci da yawa fa aslama sai musulunta gashi nan fa kana yakulu akalan qalilan sai dawo yana ci kadan fa zikra dalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ya annaba aka fa kana yake innal mu'mina yakulu fi mi'an wahid mu'min yana ci da hanji daya wal kafir yakulu fi sab'ati am'a kafiri ku a cikin hanji guda bakwai yake babu la yaibu ta'ama babu na karshe babu da yake magana akan cewa annabi baya ta ba aibanta abinci abida kenan in kana ci ka kin baka ci ka hakura ana bi wa radiyallahu anhu kala ma aban nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman kasu annabi bai taba aibanta abinci ba a kawo ya rika wannan wannan irin abinci ne kai ba za ka ci ba kuma ba za ka ban ma ci ci ba mun biya a baya da mu ma da aka kawo cewa ya kuci mu babu a garin mu haka yake in shahawu akalahu annabi yana sha'awa ne wa illa in ba haka ba taraka wuce bar abinci wannan shine aikin da annabi alaihi salatu wasallam ne na'am alaihi salam na mutumin kawai ya kama haka
shi ba su hatta bayan da ya saba Hmm.
sai ya ci sai ya cinye gaba ɗaya um, inabu na an kawo inabi ka cinye Eh. Allahu akbar Allahu akbar to wannan kayan kyakkyawar zamantakewa kenan ta annabi alaihi salatu wasalam to nan ma yukabi min al-hadith husn akhlaqin nabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawar wato kyakkyawan halin annabi alaihi salatu wasalam wa husn ta'addubihi ma an amilla da yadda yake wato da kyakkyawar kyakkyawar ladabi da annabi alaihi salatu wasalam ma ne tare da nimomin da Allah madaukakin sarki ya yi masa na biyu bayanu hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam ma ta'am irin yadda annabi yake nusantar da sahabbai yadda za su yi mu'amala da abinci wa bayan baki alal muslimi fi ilal da kuma abin da ya kamata musulmi ya yi na uku anni'amu la budda an tuqabila bi shukri la bil kufri cewa ita ni'ima wato lallai babu makawa an kana so ka kawai ki azara rabbukum la in shakartum la azidannakum saboda haka wannan shine ina ga nayi kokari mu je karshen babi ne ko kitab saboda yau yau za mu rufe wannan karatu insha Allah ta'ala bayan muka shiga ɗayan kitab din za mu shiga har gab da azumi ba mu kai inda muke so mu cimma ba domin cimma ga wannan karatun shine zai ba mu dama wata kila sati ne zuwa Allah ya kai mu mun yi karatun litinin a hidaya to sai mu ari talata wai ba ta karatu sai mu fara karatu ranar talata a wannan littafin da muka fara biyawa na na na Ramadan insha Allah ta'ala abubuwan da muka fada daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana akwai lakta da za a yi ranar Alhamis a masallacin Hidaya Malam Lawal Abubakar um Sheikh Yahya Shehu mai mota Malam Abubakar Abdulsalam Baban Gwale za su halarci wannan masallacin insha Allah magrib zuwa isha muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya kowa bukatun sa na alkhairi insha Allah wannan karatun namu sai bayan sallah karama bayan Ramadan muna roƙon Allah ya ara mana lokaci ya ba mu rai da da lafiya Allah ya sa duk yadda muka zauna a nan Allah ya dawo da mu gaba ɗaya cikin koshin lafiya da rai da kwanciyar hankali muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa yanzu ko kun zama daukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara dan samu gaba Allah ka samu cika da kyau da imani Allah ka ba mu tsawon kwana mai amfani masu neman aiki da sana'a da kasuwanci Allah ka tallafa mu wanda suka sa aure a gaba da wanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana abin da yake kin karo mu Allah ka yaye wa Allah ka hore wa dukkan al'ummar musulmi duk abin da muke jin tsoro Allah ka ijiye mana اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين. لا ما لا أنس ما لا أنس